الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى قوم يوم وتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كبير ذريبه da arba'in da biyu kuma yau sha biyar da watan kuru miladiyya dubu biyu da goma sha da ashirin da ɗaya a wannan masallaci mai tarin albarka masjidu sayyidi na usman ibn affan radiyallahu anhu domin ci gaba da darasin daura a cikin littafin mimiyatul imam ibn qayyim rahmatullahi alayhi littafin da ke batu akan aqida da kuma tarbiyya da gyaran zuciya idan ba a manta ba a jiya da shekaran jiya wato majalisanmu guda biyu allah ba mu iko mun karanta baituta guda goma sha biyar da izinin allah za mu tashi baiti na baiti na sha shida sannan kuma idan ba a manta ba male yana mana bayani akan tasirin soyayya wadda a kanta ake gina aƙida sai mutum ya so Allah subhanahu wata'ala sannan zai bauta masa daga cikin lawazimul ibada akwai alhub daga cikin abinda bauta take tilasta ma mutum ya so abinda yake bauta mawa sannan kuma an faɗa mana ƙa'ida ita ce ba yadda za a yi zuciyar ɗan adam ta zauna ba ta soyayya ko ta so Allah da ma'aikinsa da waɗanda Allah yake son a so su ko kuma ta ce tana son abin da Allah baya son a so shi kaga mutum abin da ya kamata shine makansa tanadi ya tambayi zuciyarsa wa take so me take so tana son Allah da ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam sannan tana son abin da Allah da ma'aikinsa suke so in zuciyar mutum ta zama haka ta wannan zuciya ta zama rayayya idan kuma ta zama kishiya haka ko dai ta kasance zuciya mai ciwo ko ta kasance zuciya matacciya domin zukata guda uku ne akwai alƙalbu alhai akwai alƙalbu almariz akwai alƙalbu almait akwai zuciya rayayya ita ce wadda ta cika da san Allah da ma'aikinsa da kuma duk abin da Allah madaukakin sarki da ma'aikinsa suke so wannan zuciya rayayya ce akwai alƙalbul mariz ita ce zuciya mai ciwo na hudaifa radiyallahu anhu ya ce takan yi ciwo wani zubin kuma ta ɗan samu lafiya gwaggwadon irin yadda magani na alkur'ani da sunna suke shiga cikin zuciyar to gwaggwadon yadda za ta rika samun waraka idan ta yi nisa da littafin allah da sunnar manzan allah sallallahu alaihi wasallama to sai ta yi ciwo in kuma aka sa mata magani na alkur'ani da sunan manzala sallama sai ta samu waraka na wani lokaci ita ce zuciyar da ta hada san Allah da manzansa da kuma san wani abu wanda Allah da manzansa ba su ce a so su ba amma ba zalla ba ta cakuɗa sannan sai zuciya ta uku ita ce alƙalbul mait matacciyar zuciya ba san Allah a cikinta ba san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikinta ba san abinda Allah da manzansa suke so wannan kan zuciya ce matacciya to Allah ya tsare mu insha Allah za mu tashi bismillah
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin amma ba'du qala an-nazim ibnu qayyim al-jawziyya rahmatullahi alayhi وظللها حتى استكانت بسولة محبة لا تلوى ولا تتلعثم وذلل فيها أنفسا دون ذلها حياد المنايا فوقها وهي هوم لأنتم على قرب الديار وبعدها أهبتنا إن غبتم أو حضرتم سلون سمات الريح كم قد- كم قد تحملت محبة صب شوقه ليس يكتم وشاهد هذا أنها في هبوبها تكاد تبث الوجد لو تتكلم وكنت إذا ما اشتد بي- ما اشتد- ما اشتد بالشوق والجوى وكانت أرى الصبر الجميل تفصم أعل نفسي بالتلاقي وقربه وأوهمها لو لكنها تتوهم وأتبع طرفي وجهة أنتم بها فبي فلي بهماها مربأ ومخيم وأذكر بيتا قاله بعض من خلا وقد دل عنه صبره فهو مبرم أسائل عنكم كل غاد وراعه وأومي إلى أوطانكم وأسلم وكم يصبر المشتاق عمن يحبه وفي قلبه نار الأسى تتدرم na'am ya faɗi mana ajiya ya ce awa wallabi shakkal kuluba wa auda almahabbata fiha haifu la ta tasarram وحمل قلب المحب وإنه ليضعف عن حمل القميص ويعلم yace ya rantse da Allah subhanahu wataala wanda ya tsaga zukatan bayinsa kuma ya aje soyayya a cikin wannan zukatan ta yadda za ka ga mutum ya kai wani mataki na gargara riga ba zai iya ɗagawa ba ba zai iya ɗaga tsimma ba amma kuma yana da soyayya a cikin zuciyarsa alal aƙalli yana da son ya rayu kaga soyayya ce ba zai iya ɗaga riga ba ga shi cikin raɗaɗɗin ciwo amma kuma yana da soyayya a cikin zuciyarsa kaga wannan iko ne na Allah maɗaukakin sarki to shine sai ya ci gaba da cewa a yau wa dallalaha sannan Allah subhanahu wata'ala ya kaskantar da rayuka domin soyayya kaskanci duk wanda kake son shi to sai ka kaskanta a gare shi i wanda kake son shi sai ka kaskanta a gare shi yanzu kana son tuwo ai sai ka kaskanta ga tuwo sai ka tafi neman shi ai wannan neman nashi da kake kaskanci da abin da kake so ko zaka kaskanta a gare shi to shine sai yake cewa wa dallalaha wannan zamirin yana koma zuwa ga alqulub din amma wallazi shaqqa alquluba wa awda'a fiha almahabbata haythu la tatasarramu to sai yake cewa wa dallalaha Allah subhanahu wata'ala ya kaskantar da waɗannan zukata bayan ya sa musu soyayya to wannan soyayyar da aka sa musu a ciki kaskantar da su ne ya zama suna son abin da aka sa musu su su hatta stakanat har sai da suka kaskanta da istikana da attazallul dukkaninsu suna nufin kaskanci shine ce Allah yake cewa famastakanu li rabbihim wa ma yatadarra'u famastakanu basu kaskanta li rabbihim ga ubangijinsu ba wa ma yatadarra'u sannan ba sa kaskantar da kansu su yi tawalu'u ga Allah madaukakin sarki wadallalaha Allah subhanahu wa ta'ala ya kaskantar da waɗannan zukatan hatta stakanat li saulatil mahabbati har suka kasance sun kaskanta ga hari da soyayya take kai musu in an ce as-saula shine al-wasba wani ya afka maka ya kama ka shi yasa a fiqhu ake cewa ake ce ma ake ci ake da qa'idatus sa'il as-sa'il shine mutumin da ya ma afke ko ya kwatan ma dukiya ko ya shiga maka gida alhali baka ce ya shiga ba da ana kiransa as-sa'i to shine hatta stakanat li sawlati al-mahabbati har zukatan nan suka kasance sun kaskanta game da hari da kuma kame da soyayya ta musu kowa soyayya ta kama shi shine muka ce ko dai san Allah da ma'aikinsa ya kama ka ko kuma son wani abu can ya kama ka amma dole ba yadda za ka yi ka rayu rayuwa tana hada da soyayya Allah subhanahu wa ta'ala ya hada su ma damar dan adam yana rayuwa to kuma yana da su yana da su shi yasa hatta idan aka shiga aljanna wannan soyayya kuma za ta ci gaba da tabbata domin yan aljanna za su zo za su so su ci abu yan aljanna za su so su kai ma wani ziyara yan aljanna za su rika san ababe waɗanda suka kasance masu daɗi sannan su ma yan wuta za su ci gaba da soyayya wannan soyayya ba za ta rabu da su ba domin za su so a ce a sassauta musu azaba kaga soyayya suke za su so a sassauta musu azaba za su so a ba su ruwa za su so a canza musu wuri kaga duka so ne so da ka dan adam Allah subhanahu wataala ya ratayar da soyayya a tare da shi tare suke da soyayya a rayuwarsa ta duniya da rayuwarsa ta lahira kaga wannan hatasta kanat li saulatil mahabba soyayya ta zama ita ce ta kai masa hari ta zama ta kama shi ta cafke zukatan la talwa har suka kasance waɗannan zukatan ba sa karkacewa ba su karkacewa su ce ba sa soyayya ba su isa ba dole su soyayya sannan walatata la'asam sannan kuma zukata suka kasance ba su da ikon da za su ce su yi gaba su baya a game da al'amarin soyayya a game da al'amarin so a gaba gaba suke ba su da ikon da za su ce mai ko kan mi a Allah ya riga ya kaddara musu sai sun yi so sai sun ji suna son wani abu duk fannin malamin qayyim yana mana shimfiɗa ne akan soyayyar da ake son kowa ya zama yana da ita ta farko ita ce son Allah idan son Allah ya shiga zuciyar bawa to sai ya kasance ba abin da zuciyarsa za ta yi sai abin da Allah yake so sai abin da Allah yake so to kaga shine yake faɗi cewa bayan ya rantse cewa Allah shine wanda ya tsaga zukatan bayinsa ya aje soyayya a cikin waɗannan zukatan ta yadda zukatan nan ba su da wani ikon yin wani abu face sai abin da soyayya ta sa su in ta ce musu su je masallaci sai su je masallaci in soyayya ta sa su su je su aikata wani abin da ba shi ba ne abin da shari'a take so ku sai ka ga sun aikata Allah shirye mu wa zallala fiha anfusan duna zulliha حياض المنايا فوقها وحي حوم وذلل فيها أنفسا sannan kuma Allah subhanahu ta'ala ya kaskantar da wasu rayuka nan malam ibn qayyim kaman yana son ya bambanta mana tsakanin abin da ake cewa annafsu da alqalb idan aka ce alqalb allahma as-sanawbariyya allati fi janibi fil janibi al-aysar min as-sadr abin da ake ce ma zuciya wata tsoka ce da ta kama da abin da ɗin yazawa ƙwallon yazawa ai haka ake yin ta ko in ka ɗauki ƙwallon yazawa ai haka za ka gan shi ya haka ɗin nan ya wannan shef ɗin a shaklu sanaubari allati bil janibil aisari min sadar wadda wannan naman wannan tsokar tana bangaren hagu ne a kirji ai zuciya a nan take to ita ce asali ake ce ma alƙal tana da ayyuka guda biyu akwai al'amalu zahir akwai kuma al'amalu batin zuciya tana da aiki na fili shine bugawarta da take yi da tunkuɗa jini shi ne in kai haka sai ka rika jin ta ɗiɗɗiɗ tana buga kuma Allah ya ƙaddara ma buga wannan nata ƙa'ida buga wannan tata tana da ƙa'ida ba a son ta buga da yawa sannan kuma ba a son ta yi ƙasa wajen bugawa wannan shi ne abinda likitoci suke bincike a kansa cardiologist injinin mutum ya hau sai a ce zuciya shi tana bugawa da ƙarfi in hankalin shi ya tashi sai ya ji zuciyar shi tana bugawa in yi gudun da bai sa kan sai ya yi ba ko bai saba yin gudun ba sai zuciyar ta rika bugawa da yawa wannan amalul qalbi zahir ce aikin zuciya na fili ce shine idan ta samu matsala sai ka ji ta aika ma kai sai kanka ya fara ciwo ha a kai matsayin da za a ce aikinta ya tsaya tsayawar zuciya na ɗaya daga cikin alamomin da likitoci suke gano almaut daga cikin alamatul mauti inda al'atibba akwai tawakkufu amalin qalb az-zahir daga cikin alamomin mutuwa akwai zuciyar mutum aikin ta ya tsaya aiki na fili aiki na fili to sai aiki na biyu shi kuma shine al'amalul batin aikin da zuciya take shi kuma na ɓoye aikin da zuciya take na ɓoye wannan aikin malamai sukan kira shi da alfu'ad sukan kira shi da annafs sukan kira shi da arruh sukan kira shi da allub sukan kira shi da al'aqlu sukan kira shi da al'atifa duka ayyuka ne na zuciya amma waɗanda ba a ganinsu a wannan aikin ne zuciya take zama mai imani ko kuma ta zama munafuka domin da imani da munafurci ba su haɗuwa a waje ɗaya kishiyoyin juna ne wannan aikin na zuciya shine zuciya take sha'awa zuciya take soyayya duka wannan yana cin aikin zuciya wanda ba a gani shi kuma wannan aikin ba waɗanda suke yin suke kula da shi sai annabawan Allah da magadansu malamai annabawan Allah su Allah ya ba su kula da wannan aikin in zuciya ta samu wannan matsalar to ba abin da za a wanke ta da shi sai dai a ɗauko littafin Allah da sunan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a wanke ta da shi amma ba a zuwa wajen likita ya auna yanzu mutum yana da matsala ta sabo to ba zai je ya zauna wajen likita bai ce likita an ce kai cardio ne kai likitan zuciya ne ga matsala ta wallahi ina son in bar sabo kaza amma na kasa shi kuma likita sai ya dauko na'ura ya gwada zuciyar shi zai gano wani abu ba abin da zai gani in ya gama duddubawa zai ce lafiya ka kalau baka da wata matsala abinda binciken mai nuna mana baka da wata matsala amma kuma yana da matsala kuma matsalan nan ita ce babban matsala to kaga dalilin da yasa na kawo wannan shine da ya faɗi wazan lalafi ha anfusal to daga cin ayyukan zuciya akwai annafs shi yasa malamai suke tattaunawa wai ita zuciya ita ce annafsu ko aikin da take shi ake ce ma annafs wanda Allah madaukakin sarki ya ce wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha Allah yana rantsuwa da annafs aikin da zuciya take yi shine ake fassara shi sai a ce rai rai me yasa aka ce masa rai saboda shi ne ake rayuwa mai kyau a duniya da kuma shi ake rayuwa mai kyau a lahira shi yasa Allah saboda girman annabs sai ya kama annabs sai ya rantsuwa da shi inna Allah ta'ala la yuqsimu bi shay'in illa li'azmatihi Allah baya rantsuwa da wani abu sai idan abun babba ne da abin da kaga Allah ya rantse da shi to babban abu ne kamar yadda mu ya sa mana ka'ida cewa kan mu rantse da kowa sai shi domin shi ne wanda muke ganin girmansa fiye da girman kowa wa Allah sai ya ce wa nafsin wa ma sawaha Allah yana rantsuwa da rai wa ma sawaha malaman tafsiri da yawa suka ce ma dinnan manci wa nafsin Allah yana rantsuwa da rai wa ma sawaha da shi wanda ya daidaita rai ɗin Allah ce da ya rantse da kansa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha sai Allah ya kunsa ma wannan ran fujuraha ko ran ya zama lalatacce shi ne sai kage ɗan adam ya tsula tsiya wani abin aka ce maka ɗan adam ya aikata sai kai ta mamaki dan Allah yanzu dan adam ne ya aikata wannan abu wallahi shi yayi me yasa saboda ulhimat nafsuhu fujuraha abinda aka sa a cikin ransa a cikin inda zuciyarsa take aiki injin din zuciyarsa abinda Allah ya sa a ciki shine fajirci da lalacewa idan dan adam tsiyar shi ta kai tsiya to sai ya tsulata fiye da shedan na aljanu i fiye da shedan sannan sai ya ce fa'alhama fujuraha wa taqwaha sannan wani ran na'urar zuciya inda zuciya take aiki sai Allah madaukakin sarki ya sa ma wannan na'urar taqwaha ya sanya masa bin Allah ya sanya ma wannan na'urar bin Allah sai kaga mutum ya zama mutumin kirki bawan Allah yadda ka san mala'ika a ban ƙasa wani abu da ka sani na sabo baya iya yin sa kaga taqwa haki shine sai Allah ya ce qad aflaha man zakkaha haƙiƙa duk mutumin da ya tsarkake ransa aflaha ya samu falahi malamai suka ce abinda ake ce ma alfala shine alfawzu bil matlub sannan wan najatu min al makruh karabauta da abinda kake so kake nema sannan kuma ka kubuta daga abinda baka so shine ake ce mishi alfala wa qad khaba man dassaha wanda kuma ya turbuda ransa ya cakuda shi ya lalata ransa qad khaba to hakika ya tado to kun ga alaka annabsu da alqalbu kenan alqalbu asalin nama asalin tsokar da Allah ya halitta wadda idan ka je aka yanka rago ko aka yanka kaza ko aka yanka sa zaka gan shi gashi nan wani zubin zaka koda an fito da shi sai ka ga yana bugawa gashi an raba shi da gangar jiki amma ko bai daina bugawa ba kaga alqalbu ce in aka tsaga shi kuma sai a gaji ne sannan a gaina da kwanoni to alƙalbu ke na an nafsu kuma na'urar da aka sa a cikin wannan tsokar wacce take aiki ko ka zama mutumin kirki ta sanadiyar wannan na'urar ko kuma ka zama kishiya haka saboda sanadiyarta to shine malamin qayyim sai ya ce wa zallala fiha anfusan sannan Allah ya kaskantar da wasu rayuka saboda waɗannan zukatan duna zulliha ko ba su so su kaskanta ba yanzu misali a soyayya da ake tsakanin 'yan adam ya ka junansu wani namiji idan ka kalle shi sai ka ga yana son wata in ka zauna kai haka sai ka ce don allah me sa yake santa kai za ka ce inda za a baka jirage guda ɗari wallahi ba za ka aure ta ba amma shi wani sai ya ce shi ta mai in ma ba ita ba to rijiya rijiyar ma mai gaba dubu gaba dubun ma da kwankwamai a ciki kaga wannan tazlili ne na Allah Allah ne ya sa zuciyarsa ta jawo ta je ta manne da zuciyar wannan da yake ganin ita yake so wani bai ganta ba da hankalin shi ya tashi in ya rasa ta ma zai iya mutuwa wani wani da ya shagiya soyayya ya shagiya soyayya wai sai ce wai wai masoyi shi ita ce rana wai in ya shiga rana in yana cikin rana in yana ganin ta irin ranar jiyan nan da aka wai in yana cikin rana ɗin nan to wai baya jin rana shamsun nafsun ahabbu ilayya min nafsi qamat tuzalliluni min ash-shamsi shamsun tuzalliluni min ash-shamsi qamat tuzalliluni wa min ajabin nafsun ahabbu ilayya min nafsi ya ce wai ga rana tana min inuwa daga rana wai ita rana ce masoyiyarsa saboda kyanta da yake gani yadda kake ganin rana da haske to shi ma haka yake ganin wannan masoyiyar tasa da haske gashi a cikin rana sai ce kamar tuzallilu ne mina shamsi shamsun tuzallilu ne mina shamsi ya ce rana ce ga tanan tana min inuwa daga rana kamar tuzallilu ne wa min ajabi ya ce ga ta nan ta tsaye tana min inuwa daga rana abun ban mamaki nafsun a habbu ilayya min nafsi wani rai ne da na fi son shi fiye da raina idan mala'ikan mutuwa zai zo ya ce wa zai fara mutuwa kai ko ita sai ya ce shi zai fara mutuwa bai dai ga mutuwar ta ba kaga tazlili ne na Allah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi a hadisi ingantacce yake cewa alqulubu junudun mujannada a wata riwaya al-arwahu junudun mujannada rayuka da zukata duka wasu rundunonin yaƙi ne da Allah subhanahu wata'ala yake aiko su ma tawafaqa minha atalaf ko ma ta'arafa minha atalaf waɗanda suka gane junansu to italaf kawai sai su makale wa ma tanakara minha ikhtalaf waɗanda kuma suka ƙi junansu to ikhtalaf sai su saba sai su saba kage yadda Allah yake abin sau da aka soyayya sirrin Allah to shine yake cewa wa zallala fiha anfusan duna zulliha Allah ya kaskantar da wasu rayuka saboda waɗannan zukatan su yi soyayya duna zulliha ko da ba su so su kaskanta ba sai sun kaskanta hiyadul manaya fawqaha ga sunan sai suka zama kamar ta rafuka na mutuwa a samansu su wahaya huwamu ita kuma soyayya gatanan tana zagayawa a samansu sai ya kamanta soyayya da tsuntsu su kuma ya kamanta su da mai ya kamanta su da rafuka kuma sun yadda rafukan nan koda za su mutu su shiga cikinsu sai sun shiga wani idan za a ce masa kayye kaza in yana son sa ko zai rabu da ranshi sai wannan abu akwai wanda giya soyayyar mulki ta kama shi ɗan sarki ne ba ma mutum ɗaya ba da yawa an sama ana magana da shi ana fira da shi ya ce ya yadda idan Allah zai ɗora shi a kan wannan gadar ko da na minti ɗaya ne ya mutu in an tashi ba da tarihi a ce shi ma ya gaji baban shi kaga kaga hiyazul manaya rafuka ko tafkuna na mutuwa ya yadda ya shiga ciki kaga shi ne wannan sannan kuma ba bahaushe yana cewa kuda wajen kwaɗayi akan mutu ba to ai kwaɗayi soyayya ce sai kana son abu sannan za ka yi kwaɗayinsa so ne ya sa ka kai kwaɗayin abu sau da ka kwaɗayi wani mataki ne na so Allah shi kyauta Allah ka samu musu Allah kuma musu manzan su so abin da suke so sai ya ce la'antum ala qurbi diyari wa bu'diha ya ku masoyana la'antum lallai ku ala qurbi diyari ko kuna kusa da gidaje ko kusa da gidana kuke wa bu'diha ko gidan naku yana da nisa tsakanin gidana da gidanku akwai nisa ahibbatuna ku ne masoyana kuna nan a matsayin masoyana shine shekaran jiya na faɗa mana suke cewa wadarul ahibbati la tab'udu gidaje gidan masoyi baya nisa bai nisa yanzu saboda san Allah ai shi yasa a gaba baitotan gaba zai mana bayanin yadda zai siffanta mana yadda musulmai suke son su je su ziyarci ɗakin Allah mai alfarma makka ka taɓa ganin musulmin da za a zo ana magana da shi ya ce shi bai son zuwa makka waye taba gani musulmi ne shi amma ana fira sai ce shi baya son ya je makka eh akwai wanda suka ce ba ta son su je amma wai saboda su ba ta son su mutu su ba sa son su mutu ba za su hau jirgin sama ba akwai wanda ake ba da labari mai dukiya har ya gama rayuwarsa bai je aikin hajji ba me yasa shi bai son ya shiga jirgin sama saboda jirgin sama ana mutuwa in an hau in an shiga jirgin sama wai zai iya mutuwa a jirgin kuma a jirgin sama ya mutu an ɗaugawar shi aka ce za a tafi da shi landa kaga bai je saudiya bai je makka ba zai je landa kuma neman lafiya an kama hanya da shi a cikin jirgin saman ya mutu aka juyo da gawa aka yi masa sallah a garinsu kaga musulmai allah subhanahu wa ta'ala saboda san allah da suke yi shi yasa zuciyarsu gabaki ɗaya sai ta ɗauku idan ba aka ce ka biya aikin hajji an sa ranar tafiya ba bacci ko ni ke ne na yi bacci yake denawa kuma duk kai sallama da jama'a in irin tashin najeriya ne a ta ɗagawa kuma ba ka san mutane su ganka ce ya yanzu ba a tafi ba Allah maɗauki zaki ya ta'allaka faja'al aqidatan minan nasi tahwi ilayhi san Allah ya sa musulmai suke son su je su hajji to shi yasa ai daga cikin san Allah kuma Allah ya sa maka san masallaci idan baka je wancan masallacin mai alfarma ba to ka zama kana son masallacin shi yasa ai cikin as-sab'atu alladhina yuzilluhumullahu fi zilli 'arshihi yawma la zilla illa zilluhu daga cikin su akwai mai wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi cikin mutane bakwai da Allah ta'ala yake son su kuma zai sa su a cikin inuwarsa ta al'arshi ranar gobe alkiyama ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwar ta Allah ta'ala to daga cikinsu akwai wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi da mutumin da Allah ya rataye zuciyarsa da san masallaci idan ba masallaci in ya shiga masallaci sai ya ji kaman aljanna ya shiga baya jin kuntata a cikin masallaci mun gane to kun ga shine wannan la'antum ala qurbi diyari wa bu'duha wa bu'diha ahibbatuka ce ko gari ko gidaye nisa ko gidajen mu sun yi nisa ko sun makwabci juna to kuna nan a matsayin masoyan mu so daga masoyi da masoyi ba sa rabuwa ko da gidajen su sun yi nisa shine labarin da na baku jiya na majnunu laila gab da zamu tashi baban shi babanta ya raba su shi kuma yana ne yana santa sau da aka gidan nasu ma ya sa a rusa baban ya sa a rusa gidan bayan ya tashi ya ce a wajen a matsayin kufai amma majinunu laila sai ya rika zuwa wannan gidan ko wannan kufan ya zauna a wannan gidan in aka zarge shi ya ce wa ma hubbu diyari sharaf na kalbi walakin hubbu man sakana diyara أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار kuna zargina ina zuwa gidan su laila kufai in ta sumbanta gidan in sumbanci wancan bangon da ya dan rage in sumbanci wancan ce ku sani fa ba bangon nake so ba a'a waɗanda suka zauna a gidan su ne nake so duk da ba su yanzu kage shi ne wannan in gibtumu aw hadartumu masoya ko kuna nan ko ba kwanan ku masoya ne ba zan yi soyayya da ku don kuna nan ba don ba kwanan kuma in zama ba na soyayya da ku wannan shi ne malamai suke ce mushi husnul wata kyakkyawar cikawa kyakkyawar cikawa na na khadija radiyallahu anha matar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ta rasu manzo Allah sama sai da ya dau wani lokaci bai yi aure ba saboda me saboda santa da begenta har lokacin da aka bashi shawara cewa ya auri sauda radiyallahu anha saudatu bintu zama'a sannan kuma aka bashi shawara cewa ya auri nana Aisha sai da ya dau lokaci saboda tuna wace ce Khadija kaga bata nan amma kuma har yanzu ne yana da soyayya da ita bayan nan ana zaune wata rana kawai sai manzo sama sai ya ce a kawo tinkiya guda daya sai a yanka ta a soya naman ko a yi romo a yi farfesu sai ya ce a aika ma yan kawayen na na khadija idan wata daga cikin kawayen na na Khadija radiyallahu anha ta zo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a dauko mata shimfida matan manzo sun su cewa ce ce wannan sai ya ce inna ha sahibatun min sawahibi Khadija ce ai kawar Khadija ce daga cikin kawayen Khadija shi yasa nake girmama ta to kaga in jittumu aw hadartu ko kuna nan ko ba kwana wata rana na na Aisha radiyallahu anha kishi ya ɗebe ta ta ga yadda manzan sama yake yawan faɗin na na khadija sai ta ce ya manza Allah Allah fa ya musanja maka da wadda ta fita manzan sama ya ce wallahi Allah bai musanja mun ba na na ita ce wu daga yau ba zan sake faɗi ba kaga shine wannan soyayya ta gaskiya to kaga anan idan ka dauki soyayyar Allah madaukakin sarki ko kana ganin sa ko baka ganin sa zaka so shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kana tare da shi ko baka tare da shi kai masoyin sa ne sannan da abin da Allah subhanahu wataala ya ce ka so shi to ko wannan abin yana nan ko baya nan ka zama kana son sa ita ce ka'ida ta soyayya amma idan kana nuna ma mutum kai masoyinsa ne a lokacin da yake nan amma idan baya nan kuma sai ka nuna ba kwa tare to kaga ba masoyin shi bane munafinci kake masa ke shine sai ce saluna samatir rihi kam qad tahammalat mahabbata sabbin shauquhu laysa yuktamu yace saluna samatir rihi yace ku je ku tambayi bugawar iska asali idan an ce na samat iskar safiya kun ji iskar da iskar nan da aka yi ta lokacin da aka tashi sahur to ita ce ake ce mata nas ake ce mata ake ce mata nasamat ko a ce nasi shi yasa wani zubin sai su danganta su ce nasimu sabah sanyin safiya iskar da safiya take kadawa zaka ji tana da daɗi to shine sai ce saluna samatin rihi ku tambayi karkadawa iskar safiya kam ta hammalat mahabbata sabbin so nawa ne wannan kadawar iskar ta ɗauko mahabbata sabbin soyayyar masoyi shauƙuhu laisa yuktamu begansa ba zai iya ɓoyuwa ba kasan tun a tarihin da akwai ababen da ɗan adam yake alakanta su da soyayya daga ciki akwai iskar safiya wato yadda yake jin daɗin iskar safiyan nan to haka yake son ku yake jin daɗin haɗuwa da masoyinsa daga cikin abin da ɗan adam tuntuna Allah ya sa ya ba shi basira ya haɗa shi da soyayya akwai furanni furanni fulawoyi shi yasa za ka gan ana labarin soyayya ko ana rubuta wani littafi da ke magana kan sai ka gani mai sai ga an ɗauko hoton furanni fulawoyi masu kyau to shi ne ne yake nufi saluna samatin rihi kam ta hammalat mahabbata sabbin shauƙuhu laisa yuktab ce ku je ku tambayi karkaɗawa iskar safiya so nawa ne wannan karkaɗawa ta ɗauko soyayyen masoyi begen masoyin nan ba zai ɓoyi ba saboda soyayya ba ta ɓoyuwa lau kuntu alamu anni ma uwaqiruhu katamtu sirran badali minhu bil qatmi أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم ما بين مضطرب منه ومنسجم ومنسجم وما بين منسجم منه ومضطرب ke cewa a yahsabu sabbu yanzu masoyi yana tsammanin annal hubba munkatimun wai soyayya za ta boyu ba za ta boyu ba in soyayya ta yawa a zuciya shine bahaushe yake cewa labarin zuciya a tambayi fuska to shine sirrin fadin manzal sama da yake cewa attaqwa hahuna sai kaga mutum yayi wata kama yayi wata shiga ta waɗanda ba musulmai ba in ka mishi magana sai ce attaqwa hahuna a attaqwa laysa hahuna saboda soyayya a zuciya take ina kamanta su tare soyayya da imani a cikin zuciya da ruwan sanyi idan aka sa ruwan sanyi a kwalba in ya cika ruwan sanyi sai aka aje kwalbar ta yaya kake gane cewa akwai ruwan sanyi a cikin wannan kwalbar ba tare da ka taɓa kwalbar ba raɓar waje to idan imani ya tabbata a cikin zuciyar mutum da takwar Allah to a jikinsa ake gani ayyuka suke fassarawa shi ne manzala su sama ya ce takwa hahuna takawar Allah bin Allah da kiyaye dokokinsa a zuciya suke amma me aina ake gane alamominsu a gaɓoɓi a gaɓoɓi mace ta zo ta yi tabarruji ta bar jikinta ana gani in ka mata wa'azi sai ce a takwa hahuna a takwa laisa hahuna babu takawa a zuciya domin in takawa ce ta gaske to za ta zama kamar ruwan sanyin nan ne wanda ya zama an zuba shi a cikin kwalba saboda ya isa shi ruwan sanyi ne sai kwalba na ba da labarinsa kwalba ta waje to kaga shine wannan saboda haka a yahsabu sabbu anna al-hubba munqatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi yanzu mai soyayya zai tsammani soyayyarsa za ta ɓoye a zuciya alhali ga yana ana ganin kukansa na bayyana saboda bai ga masoyinsa ba sannan zuciyar shi tana tafafasa to kaga shine nan yake cewa saluna sabatir rihi kam tahammalat kam qad tahammalat mahabbata sabbi shauquhu laysa yuktabu sadaka soyayya ba ta ɓoyuwa in kana son Allah za a gani a cikin alamomi sai ce wa shahidu hadha annaha fi hububiha takadu tabussu alwajda law tatakallamu yace wa shahidu hadha alama ne sheda akan cewa lallai soyayya ba ta boyuwa a zuciya annaha fi hububiha idan iska ta kada ta ta safiya takadu tabussu alwajda to wannan iskar ta soyayya sai kaga tana feso alwajda damuwa damuwa idan mutum yana son wani abu bai samu ba to sai ka ga kaman iska ce take kado damuwarsa kawai sai ka ganshi a fili yanzu misali mutum sai ya tafi wani ofis da takaddarsa yana son a masa sainin sai ya shiga can ofis din sai a kada shi sai a ce ai ba nan bane je ka wajen ofis lamba kaza ya tafi can shi ma su sake kada shi sai ya ganshi ya dawo bakin gate din wannan ma'aikatan ya shiru ga kuma azumi yi haka to wannan hakan da ya yi da fuska shi da kakalla to shi ne ake ce mashi alwajidu damuwa a zuciya ka so wani abu sai baka same shi ba to shi ke sai a ce alwajidu lokacin da aka je yakin hunain aka dawo aka samo ganima ko aka samo fai dukiyar yaki mai yawa annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya yi amfani da maslaha sai ya kalli mutanen makka waɗanda ba su daɗe da shiga musulunci ba ana renon zuciyarsu ana son su tabbata a musulunci sai manzan da sama sai ya ɗibi raƙuma da shanu da tumakai da awakai biya ba su su kuma mutanen madina sun saba da musulunci sun daɗe a cikinsa ba su buƙatar sai an ba su wani abu to amma tun da kyautar manzan da sama ce sai suka so sai manzo sama sai bai basu mai riwaya sai ya ce mai faka annahum wajadu fi anfusihim iz lam yusibhum ma asaban nasa sai mutanen madina suka samu damuwa saboda me abinda ya samu mutane na kyaututtukan manzon sama su bai same su ba ba a jika su ba kamar yadda aka jika wadancan to kaga wajadu to alwajdu shine kaso abu sai kuma baka same shi ba to wannan da ya tafi a mai sainin a ofis aka ki masa ya dawo bakin gate suka haɗi shi da mai gadi suka zauna mai gadi yana aikin shi kila ya kunna rediyo yana saurara shi kuma ya kunna rediyon zuciyar shi yana ta karanta wasiƙar jaki yayi takumi to kaga wajidu kenan me ya samu masa da alwajidu shine ahabba shay'an wa lam yajid ya so wani abu amma bai samu abu ba so da kafa waje da fi nafsi sai bakin ciki da damuwa su tunkuro masa da ka kalle shi zaka gane kage idan kana son ka taimake shi da ka zo kai a wajen kake ma'aikatar kake sai ka ce malam lafiya sai ce wallahi sai ka ganshi da sauri sai ya dauko takaddun ce wallahi tallahi gashi signing ne nake so an ce wala ne zai mun na je can sun ce ba haka bane na je can ba haka bane a lokacin me yake so so yake ka biya masa wannan bukatar tasa so da ka soyayya idan mutum ya nemi abin da yake so bai samu ba to ya jidu fi nafsi zai samu damuwa to shine shaida law ta takallamu da za a bar soyayya ta magana da kanta to za ta yi magana da kanta za ta yi magana idan mutum ya so abu bai samu ba to da za a bar soyayya Allah ya kaddara mata ta yi magana a ji to da kanta za ta yi magana ta ce abu kaza ne ni kuma kaza nake bukata sai ya ce wa kuntu idza mashtadda bishawq wal jawa wa kadat qura sabr al jamil tafassamu yace wa kuntu ni a matsayin a matsayina na masoyi idza mashtadda bishawq idan bege ya tsananta a gare ni wal jawa da kuma tsananin soyayya a zuciya aljawa shi ma mataki ne kun ga wannan lafazin na so saboda mahimmancinsa a shari'ar musulunci yana da sunaye a larabci sun kai sittin malam ibn qayyim wannan littafin nasa ne wannan littafin yana da littafi da ya rubuta shi akan soyayya da yadda ake yin ta a musulunci ya sa masa suna rawdatul muhibbi wa nushatul mushtaqi rawdatul muhibbin wa nushatul mushtaqi kaga tun daga sunan littafin rawdatul muhibbi dausayin masoya wa nuzhatul mushtaqi da wurin shakatawar masu bege sai ya rubuta wannan littafin nasa ya kai shafi wajen 500 to a babun farko sai da ya kawo sunayen soyayya guda 60 saboda mahimmancinta balarabe idan abu na da mahimmanci a wajen aksara lahu asma'a sai ya sanya masa sunaye da yawa to kage daga ciki akwai aljawa mai hikima yana cewa idan qalbu idan idan idan qalbu idan nafsu rahat wahya aynun ala aljawa falaysa bisirrin ma tusiru aladalim to kage aljawa idan al'ainu rahat fahya aynun ala aljawa kage aljawa soyayya mai tsanani a zuciya yace kuntu idama ishtadda bishauqu na kasance idan bege ya tsananta a gare ni waljawa da kuma tsananin soyayya wa kada tsoron sabril jamili sannan igiyar da ta ɗaure ni ta juriya mai kyau ta kusa ta tafassamu ta tsinki ai ai idan mutum yana so ita soyayya ana son kamata linzami da da juriya ba a san kana san abu kuma kawai shi kenan ka miƙa wa kanka ka miƙa kanka zuwa ga wannan abu in ba san Allah bane da san manzansa sallallahu alaihi wasallam ai shi yasa suke da ka'ida suke cewa habib habibaka hubban ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka bughdan ma asa an yakuna habibaka yawman ma asari ne na sayyidina abubakar da isnadi sahihi ce masoyin ka so shi sesa sesi wata rana yana iya yiwuwa ya juye ya zama makiyinka ko daga gare ka ko daga gare shi so nawa soyayya ta zama kiyayya ila kowannen mai yana da tarihi nan yana da misalin da zai iya bugawa da soyayya ake amma sai soyayya ta juye ta zama kiyayya kada ka so wani idan ka yi rufe haka ya haka sannan kakkaki wani ƙiyayyar da kake masa idan ka yi rufe a game da ƙinsa wata rana zai iya juyewa ya zama masoyin kai ba ka mamaki yanzu wanda ya fi misali wanda ya fi kusa-kusa da kowa zai gane shine soyayya 'yan siyasa da ƙiyayyar 'yan siyasa duk wanda yake biye ma 'yan siyasa kana yin soyayya saboda suna son wani to sai ka dawo ka ji kunya ka ƙyale su da kayansu can ta kayansu kai kuma sai ka huta amma in ka ce wane na san wane ni ma yana san shi ka zama bi ta zizai kuma manzon sama da ma ya ce la takun in ma'a kar ka zama bi ta zaizai ka zama kana da ma'auni me yasa zaka so wani me yasa zaka ki shi ana son mutum ne idan yana son Allah ana kin sa idan yana kin Allah shike wane yana son Allah to ina son sa wane yana kin Allah to ni ma ba na son shi shike kaga soyayya tana juya ta zama kiyayya kiyayya kuma wani zubin takan juya ta zama soyayya haka ya faru kuma zai ci gaba da faruwa shine sai cewa kadat qura sabrin jamili tafassamu sannan igiya mai karfi ta juriya mai kyau ta tsin ta kusa ta tsinke min u'allilu nafsi bit talaq da naji soyayya ta za ta yanke igiyar soyayya ta kuma na kasa juriya to u'allilu nafsi bit talaq sai in magance matsalar zuciyar nan ta wata soyayya bin talaki sai in je in haɗu da wanda nake so eh wa qurbihi kuma in koma zuwa gare shi a rayuwa ga baki ɗaya in duniya ga baki ɗaya ta maka kunci to kuma wajen Allah shikenan shine kofar shi ba ta rufewa kuma sannan baya koran masoyansa sannan ba yi da lokacin da za a ce gashi yana da wasu waɗanda za su ce ba a ganin shi a lokacin duk duniya akwai lokacin da wani zai so bai so a gan shi kagan kai ba kowa bane ai ba za ka so wani yanzu wajen ka bai ya haɗu da kai a ban ɗaki kuma ya shigo sannan kuma in ka fara taka wani mataki ko ka kai wani mataki sai kai kana da matsara sai su ce sai lokaci kaza sai lokaci kaza ake ganin ka ko ka ce kai baka fitowa sai lokaci kaza kage idan wani na da bukata a wannan lokacin a wajen ka sai dai ya mutu sannan har mutum ya kai matakin da za a ce to sai ka cika takarda ma sannan za ka gan shi wallahi wani in ka je neman shi sai ka shekara kana neman shi baka gan shi ba shekara guda takaddaka bata kai a ba da izini a ce ka shigo ba shekara guda kaga mutuwa za ka yi sai dai ka mutu kuma wani abin ban mamaki yanzu har da likitoci ka je da ciwo amma likita ba zai ganka ba ba a ganin shi a lokacin sai lokaci kaza kuma kai ma ka je emergency wanda kaga ya kamata kofa shi ta zama a buɗe take to kaga shine wannan to in duk duniya ta ba kunci ka koma wajen masoyinka na asali shine wa shine Allah shine abin da yake nufi nan wa'allu nafsi bitalaqi wa qurbihi sai in magance matsalata bitalaqi ta hanyar saduwa da wannan masoyin nawa wa qurbihi kuma in kusance shi wa uhimuha sannan kuma sai in rika nuna masoyayya ta cewa eh ai gashi na biya miki bukatarki lakinnaha tatawahhamu dama kuma soyayyar tawa idan na ɗan rudar da ita na ɗan bata abin da take so ta tawahamu ita ma sai ta rude idan ka so wani abu ko da baka same shi duka ba ka ɗan ba da wani abu to kana ɗan samun sauƙi a zuciyarka haka ne aiko ka so abu guda goma sai ka samu guda biyu kakan ji sauƙi a zuciyarka to idan baka samu duka ba fa in lam yakun wabilun fatal fa'in lam yusibha wabilun fatal shi ne laraba sai ce fa'in lam yakun wabilun fatal ƙwar'ani kuma ce fa'in lam yusibha wabilun fatal in ba a samu ruwa mamako ba to sai a sami yayyafi kaga jiyan nan ai da mun sami yayyafi ai da za mu ji daɗi sosai ko yadda garin nan ya rana Allah mun gode maka Allah ka sauƙaƙa mana Allah ka sa yau mai azumi mai daɗi jiya ma mai daɗi muka yi ko الله يشتمك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من سيا عداج الله يشتمك